أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan yammaci yau muna lahadi ashirin ne da uku ga watan ramadan muna lahadi daren litinin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 446 wanda kuma ya dace da 23 ga watan uku hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma don ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta nawa ne aramma 122 ko na'am 122 muka tsaya a cikin wannan ayan wanda muka ci akwai ɗan bayanai da zamu yi insha Allah sai mu ci gaba kafin haka akwai 'yan tambayoyi kafin na akwai 'yan agaji sun ce akwai neman taimakon hajji operation da za su yi sai a taimaka fi sabilillahi za su zaga wannan mai tambayin ya rubuto ne game da wata ƙadiyya wanda muka tattauna game da tambayin Allah yana sama ko Allah yana ko'ina to ka koma ka nemi tafsirinmu na suratu taha kasar na biyu insha Allahu za ka ji cikakken bayani daga ƙur'ani da hadisai da maganganun magabata wannan ba tambaya ce da za a amsa ta haka cikin minti ɗaya ba ka nemi tafsirinmu na wannan shekaran suratu taha kasar na biyu ina ga ko ka samu malam usman gashi nan insha Allah zai iya tura maka shi wannan kuma ike tambaya mutum ne matarsa ta rasu sai nemi a bashi gadonta tare da na 'ya'yansu to sai ce malam ya halatta a bashi tare da na 'ya'yan nasu ko da an san kashewa zai yi akwai takun saga da shiga a tsakaninsu to da farko shine yara ƙanana gado su dama dole a samu wanda zai kula da shi abinda ƙur'ani ya ce kenan ba a ba su gadon su sai sun yi hankali to akan haka mafi haƙƙi game da kuma mutum shine mahaifin shi an fahimci wani abin da kyau mahaifi shine mahadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da wani sahabi an tawo maluka li abika da kai da dukiyanka dun na mahaifinka ne mahaifi yana da cikakken fawa akan mutum da kuma dukiyan shi har ma wasu malamai suke cewa kana iya ka gina gida ka gama komai za ka tare sai baban ka riga ka shiga ko ba wanda ya saifin da shi ya ci bulus ina fata an gane ka sake ka koma wata unguwa ka ƙara gina wani ya ji labari an gama komai da furnitures kafin ka shiga sai ya koma can ya sake wancan kuma ya kyautar da shi ko ya sayar an gane ko idan ya shiga ba wanda zai fin da shi ya zama na shi ka ci ban zaba ba an gane ko an ce haka sake yin na uku yana da damar ya sake ya kwacewa a na hudu ne ba shi da iko nan shari'a sai ta taka mishi birki ina fata an gane wanda na nuna mana haƙƙin iyaye ne duk wanda ke son gama lafiya ya gama lafiya da iyaye shi da uwa da uba samman uwa haƙƙinta kuma ya fi abin tsoro dukkansu suna da haƙƙi amma haƙƙin uwa wato shi a'ala ne har wani yakan ce wa shi uba yakan samu ɗa ne ta hanyar sha'awa ita kuma uwa takan samu ɗa ne ta hanyar wahala an gane ko shi uba aikin shi ko namiji bari na amfani da kalmar namiji idan ya sawa mace ciki ba wani wahalan da zai ina nufin wahala na jiki ita ta san wahalan da take sha da laulayin ciki da bala'in aihuwa da shayarwa duk wannan akan mahaifiya yake to wannan abun ya sa musulunci ba ta haƙƙi mai nauyin gaske akan mutum an gane ko har ma annabi ya ce ummuka ummuka ummuka hasau ya ce mana haƙƙo bi husnul suhba wa yafi kowa haƙƙi a kaina aka tambaye annabi ya ce ummuka mahaifiyarka sahabin ya ce sun maman sai wa kuma ya ce ummuka mahaifiyarka sai waye sai ce ummuka mahaifiyarka sai ana hudu ne ce sun ma'abika sannan mahaifinka to dukansu biyu ba a rabuwa ba a wasa da haƙƙinsu ana matukan girmama su to a irin wannan gaban na matsalan gado in an san uban watakila almubazzari ne zai iya lalata musu gado to gaskiya sai alkali ne ke da haƙƙin da zai ce ba za a bashi ba ko kuma idan uban yana da iyaye shi ma sai a kai shi gabansu amma in ba wannan babu wanda ya iya dole a samu iyayen uban ko kawunan shi ko babban wanda dai suna da iko da shi su ainihin tsawata mishi amma yana da cikakken haƙƙi ya karɓi dukiyar yayin shi ba wanda zai hana shi sai dai doka ta yi aiki dama matsalar rabon gado galibi mun fi ba da fatawan aje wurin alkali duk kotunanmu na musulunci suna aiki ne da ainihin shari'ar musulunci wurin rabon gado da cases na aure wannan tun da turawa ma za su ba da yanci su ban najeriya sun yadda nodan najeriya su yi aiki da shari'ar musulunci abin da ya shafi aure da ainihin rabon gado kuma har yau a haka ake ina fata an gane to gaskiya wannan in akwai matsala a kai shi gaban alkali ko kuma gaban iyayen shi kakanninku kenan ko kuma waɗanda suke wakiltar iyaye wani na tambaya wai dala gaya mishi wani littafi zai samu hadisin da yanzu aka bani ma tambayan anan na agaji mika mi ita hadisin da wani zai durkusa gaida annabi alaihi salatu wasalam sai annabi ya hana shi annabi ce da zan umarci wani ya sujjada ga wani da na umarcin mace ta yi sujjada ga mijinta yana tambayin a wani littafi zai samu hadisin hadisi yana cikin sunan abi dawud hadisi na 1140 insha Allahu Allahumma amin ka je ka dabi sunan abi dawud in baka da shi ka zo su ara masu waka aro yawwa ina ji haka dubu shida yanzu ko ake siyarwa dubu goma shafak ne ban masani ba mun sai shi tun yana ɗari uku lokacin da na siya naira ɗari uku kaga yanzu ana maganar dubu goma sha yau a takaice dai hadisin yana ce insha Allahu daga cikin ina wasu littattafan ma akwai amma wannan na baka littafi guda ɗaya insha Allahu da kuma lambar hadisin wallahu ta'ala ala alam sai tambaya na ƙarshe ne na tambaya game da ya turo ne ta text dangane da tasbihi da ake yi da hannu shin da hannun dama kaɗai za a yi ko kuma ha da hannun hagu an gane tambayan to dangane da tasbihi waɗansu malamai sun ce da hannun dama ake yi an gane ko suna kafa hujja da hadisin abdullahi bin umar in ba na manta ba ya ce ya ƙidu tasbiha biyaminihi alaihi salatu wasalam annabi na ainihin lissafa tasbihi ne da yatsun shi ya ce biyaminihi na dama to akwai babban malamin hadisin nan bakar abu zaid wanda malamin su ibn al-usaimin ne Allah mishi rahama ya rasu kamar shekara sha biyar baya da suka wuce yana cikin manyan malamai na duniya a madina to bakar abu zaid ya rubuta littafi la jarida fi ahkamis salati sunan littafin na karanta littafin kamar shekaru 25 da suka wuce baya la jadida fi ahkamis salati wannan littafin in ka karanta yana da amfani kwarai musamman ga ɗaliban siffata salatin nabi sau da kada ka karanta littafin malami ɗaya ka ɗauki ra'ayinsa shi kaɗai ka karanta littattafai da yawa sau da ilimin yana da faɗi akwai matsalolin da imam albani ya kawo a cikin siffata salatin nabi malamai sa'annun shi sun saba mishi to sai su ma ka karanta ka ji hujjojinsu malamai sa'annun shi ko ji hausan da nake ba ƙananan malamai daidai da shi a shekaru da karatu to bakar abu zaid shi yana ganin cewar hadisin biyamini hadisi ne shaz ya ce hadisi mahfuz shi na hadisin da ya ce biyadihi da hannun shi yanci da hannu kuma hannaye biyu sun shiga ciki to sai suka ce ai ana yin tasbihi ne da hannun dama saboda hannun hagu da shi ake ainihin tsarki shi sa aka fi so da hannun dama aka ta wannan hujja ce rusasshiya ba ta da gindin zama ina fata an gane da me ake kabbaran harama da hannu biyu me yasa ba kai da ɗaya ba saboda kana tsarki da wannan da me ake sujjada hannu ɗaya ko biyu da hannu biyu kuma sa hannu biyu wajibi ne dukan su biyu me yasa ba kai da guda ɗaya ba da me ake addu'a hannu ɗaya ko biyu hannu biyu wannan hujja ce da ba ta da gindin zama ina fata an gane duk ibada da hannu biyu ake addu'a sujjada ruku'u kabbaran harama duka bayan da aka ce ai da hannu daya to saboda haka tasbihi ma ya halatta ai da hannu biyu ya kawo dalilai na ilimin hadisi wanda yanzu ba lokacin kawo su bane ba wanda ke nuna hadisin hadisi ne shaz hadisi da ke mahfuz wanda wasu terminologies na malama hadisi hadisi mahfuz wanda ya ce da hannun shi saboda haka ya ce ya halatta ai duka da hannu duka biyu to idan kai da hannu ɗaya ka gona ya da hannu biyu karka ce ya yi ba daidai ba ina fata an gane in wani da hannu biyu wani da ɗaya karka ce ya yi ba daidai ba in wani ma ya da carbi karka ce ya yi ba daidai ba ina fata an gane wannan shine fatawar da muke kai yi da yatsu ya fi falala yi da carbi kuma halal ne jan carbi halal ne ba wanda ya ce bidiya ne abinda zan kara muku shine game da wannan matsalar na carbi shine alhaji shigo mana akwai wuri ai ya samu wuri ne zauna a abin da ke zan kara dangane da ishin carbi magana malami ne ta zan kawo a shak ibn al-usaimin allah mishi rahama ibn al-usaimin kowa ya san matsayin shi a duniyar ilimi bari ku ji amsan da ya bada game da wannan matsalar da ake da cece ku ce a najeriya usaimin ya ce jan carbi laisar ibadatun mustaqillatun an gane ko ya ce jan carbin ba ibada ba ce mai zaman kanta abinda kake faɗan na ibada kun fahimci na abin da kyau yanzu idan ka zo ka rike carbi kana astaghfirullah astaghfirullah sai ya ce Allah ba zai baka lada ba kawai dan Allah kaninka ne ka hana shi kun gane wannan abin da kyau ko kuma ka zo kai kai da yan yatsu ja gaba ya karbi kasa ja gaba ya karbi kasa kawai sai Allah baka lada nan kayar da 'ya'yan yatsu to abin da kake faɗan na ibada ba 'ya'yan yatsun ba kun fahimci wani abin da kyau shi wannan abin lissafi ne haka carbin ma abin lissafi ne haka kawunta da aka yi samu ci gaba kuma shi ma abin lissafi ne haka masu tara duwatsu suna yi da shi an samu salaf a kuma su da 'ya'yan dabino su tara 'ya'yan dabino suna istighfari suna kirgawa duk ya halatta to sai suka ci abin da kake faɗan ne ibada kun fahimci wani abin da kyau hadisin da annabi ya ce alaihi salatu wassalam a yadda 'ya'yan yatsu fa inna hunna mustantiqatun yawmal kiyama za su yi magana ran tashin kiyama wani abdaliya ke nunawa daidai ne da hadisin jabir jabir dan abdullahi lokacin da ya aure ya aure bazawara mai annabi ya ce mishi halla kiran ina ma da ka aure budurwa ya nuna cewa bazawaran haramun ne ya zana mai shiga abin da ya fi ina fata an gane to wanda ya shi ma annabi yana neman yatsun ya fi falala ba yana nufin dan wancan haramun bane ba to ku gane bambancin abun ya fi falala daban bai halatta ba daban yanzu kun fahimci wani abin da kyau to da Allah mu daina zafafa kai wajen da ba a bukatan a zafafa kai abin da ke alaka da tauhidi da sunna shine babu sassauci amma wajen da malamai suka tattauna ababe na mubah al mubah shine halal yanzu kamar sa kafir a masallaci a kuma malamin da suka ce bidiya ne har shehu usman bin fodiyo shi na ganin ba za a sa kafin a masallaci ba sai dai yashi don masallaci annabi yashi ne har ya koma ga Allah ina fata an gane wasu malamai suka ce almubaha ne wannan ya halatta kun gane ko ya halatta a sa kafin a masallaci amma kai akan yashin ya fi falala an gane ko don sahabbai akan yashi suka yi ba su shi faɗa kafin alayyi halin akwai matsalolin da ba a ta da jijiyan wuya a kansu kun kwanciyar abin da kyau sarar ka kubar iyayen musu ja carbinsu Allah kara musu lafiya da duk ma wanda yake ja ba bidi'a bane ba abin da kake faɗan shi zai nuna ibada ne ko ba ibada ba ina fata an gane wallahu ta'ala ala wa alam insha Allah kai tsaye zamu shiga a cikin karatu malam zai karanta mana daga aya ta 121 fa kalamin ha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ubangiji subhanahu wataala ya bamu labari dangane da annabi adam alaihi salatu wassalam yace bayan sun zauna gidan aljanna na dan lokaci shedan yayi duk dabarar da zai yi ya kai gare su yasa suka ci wannan ganyen bishiyan da Allah ce kasu ci suna cin wannan ganye fa aka lamin ha fa badat lahuma sau'atuhuma sai ainihin tsirecin su ya bayyana bayan sun ci wa tafika yakhsifani alaihima min warqil janna sai suka dinga tsinkan ganye daga cikin ganyen aljanna wasu malamai suka ce na bishiyan ɓaure suna rufe al'auran su da shi Allah ce wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adam ya saba ubangiji shi fagawa sai ainihin ya taɓe ko ya halaka sun mace ta bahu rabbuhu sai ubangiji shi ya zaɓe shi fataba alaihi wahada ya karɓi tuban shi ya kuma shirye da shi to kun ga wannan mun ji cikakken bayani a nan jiya to sai muka ce dangane da ire-iren waɗannan matsaloli da ya shafi annabawa da ainihin darajarsu ga abin da imamul qurtubi yake cewa yace qala ba'dul mutaakhirina wasu daga cikin magabatan mu sun ce min ulama'ina daga malamanmu in ji qurtubi ke cewa malamanmu ina fata an gane ka san abin ba na wasa bane ba sai ce wallazi yanbaghi an yuqal abin da ya kamata a ce inna allaha ta'ala qad akhbara haqiqa allah ya bada labari bi qu'i dhunubin min ba'dihim dangane da akkuwan zunubi daga wasu daga cikin annabawa wa nasabaha ilaihim allah kuma jingina zunubin zuwa gare su wa atabahum alaiha kuma allah ya zarge su akan sun aikata zunubi wa ukhbiru bi zalika an nufusihim annabawan da kansu ma sun bada labari dangane da wannan abun sai ce wastakfaru minha wa tabu suka nemi gafaran Allah kuma Allah gafarta musu kun ga an gama shi Allah ya isa ce sun mishi laifi ya ba da labari kuma ya faɗi cewa lalle sun tuba kuma ya karɓi tubansu ya ce kullu zalika duk waɗannan ababe ware da fi mawazi'a kasiratin sun zo a wurare masu tarin yawa la ya ƙabalu ta'awila jumlatuha duk in ka tattara labarin annabawa ne yayi kaza wani yayi kaza ba za ka iya musu tawili ba haka ne sun yi don Allah ke bada labari sai ce to wa, wa kullu zalika duk waɗannan laifuffukan da annabawa suka yi mimma la yazri bi manasibihim ba zai ainihin rage musu darajar su ba ko misqala zaratin yace waɗannan ababe sun faru ne ala jihatil khata'i wan nisyan ko akan kuskure ko akan mantuwa to ni da kai Allah bai kama mu akan kuskure amma annaba kuma Allah na kama su da laifi saboda matsayin su ina fata an gane idan wani common man yayi laifi akan kuskure ko akan mantuwa Allah ba kama shi da laifi amma matsayin annaba a gun Allah ce dan me kuka manta dan me kuka yi kuskure su sun kai matsayin a musu wannan tuhumar saboda darajar su da kimar su yace auta awilun da'a ila zalim ko kuma a wani tawili masu kai da ja su zuwa ga wannan abun sai ya zama ba su dace ba kamar annabi adam aisha abin da ya kai shi zuwa ga cin wannan ganyen an ce masa ba zai shiga ba zai fita aljanna ba wa yake son fita aljanna babu na biyu kuma an ce masa ma ba mutuwa na uku kuma zai zama daga cikin manyan mala'iku a lokacin bai san cewa shi yana sama da mala'iku a daraja ba bisa ƙarin walakar karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا duk wani abin da Allah halitta annaba sun fi shi muttafaqun alaihi da wannan duk matsayin mala'ika jibrilu annaba suna gaba da shi a wurin Allah subhanahu wataala sai ce to wannan a haƙƙin annabawa kenan saboda haka qala al-junayd yace walaqad ahsana al-junayd imamu junayd daga cikin manyan manyan sufaye ya kyautata haisu qala inda yace hasanatul abarari sayyi'atul muqarrabina hasanatul abarar sayyi'atul muqarrabin yace akwai abin da ni da kai in muka yi mu iya samun lada amma su auren su Allah zai ce kun yi laifi dan me kuka yi abu kaza saboda me su almuqarrabuna ne yan fadan ubangiji ne subhanahu wataala kun gano wannan abin da kyau shine sai malam yace dangane da waɗannan matsaloli ƙarar ƙazi iyad imamul ƙazi iyad ƙarar ƙazi abubakar ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi daga cikin manyan malaman malikiya mai hakamul ƙur'ani ya ce la ya juzu li ahadin minna baya halatta ga wani ɗaya daga cikin mu an yi khubira bi zalika an adama yanzu yana ba da labarin annabi adam ya laifi kawai ka zo ka tara mutane kana ba su labari annabi adam ya saba wa Allah ya ci ganyen bishiya ya ce bai halatta ba illa idza zakarnahu fi asna'i qawlihi ta'ala anhu sai fa abu ne biyo da kai ta kan ayar kana karanta kana fassarawa ba kawai ka je ka kafa lacca na ba da labarin annabi adam ya laifi ba ya ce wannan bai halatta ba babu mutunta babu daraja ba yanda za a yi babanka ya laifi ko babarka ka zo ka tara mutane yau zan muku lacca akan laifin babana don Allah zai yi ko ko mamana ba ta da mutunci ta yi kaza ta yi kaza zai yi abadan sai ce to haka su ma'annaba duk abin da suka yi baya halatta kawai ka zo ka fara ba da labari illa idza zakarnahu fi asna'i qawlihi ta'ala anhu hanya ce ta biyo da mu ta kan aya ko hadisi Allah ya bada labari ko annabi ya bada labari ke sai ce au qawlu nabihi ko kuma magana annabi shi annabi ya bada labari a cikin hadisi yace fa amma an yabtadi abi zalika min qibali nafsihi falaysa bijaizin haka kawai ka fara bada labari ba tare da abu ne biyo da kai bai ce ta wannan bai halatta ba sai ce qultu qurtubi yace sai na ci duk wannan maganar malamai ya kawo su imamu junaidu su abubakar ibn al-arabi al-maliki ya ce wa in kana haza fil makhluqi la yajuzu idan wannan bai halatta ba dan gane da annabawa waɗanda ababen halitta ne sai ce fal ikhbaru an sifatillahi azza wa jalla haka ka zo kana ba da labarin siffofin Allah kal yadi ka ce Allah na da hannu war rajul yana da kafa wal isba'i wan nuzuli ila ghairi zalika siffofin da Allah ba da labarin yana da su sai ka zo kawai ka fara ba da labari ya ce to la ya juzu al-ibtida'u bi shay'in min zalik bai halatta ka kirkiro labarin dan ka faɗa ya ce illa fi asna'il qira'a sai dai fa a lokacin da karatu biyu da kai ta wurin a cikin alqur'ani ko kuma a cikin hadisi wali hadha qala al-imam malik bin anas imamu darul hijra babban limamin madina kenan ga abin da yake cewa Allah mishi rahama sai ce man wasafa shay'an min zatin lahi duk wanda ya zo ke siffanta wani abu daga cikin zatin Allah sai ce ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukaki wa ƙalatil yahudi yadullahi magalula yahuda sun ce hannun Allah kaza ne bal ya dahu mabasutsata ne Allah ce a hannun shi kan shimfiɗaɗɗu ne Allah ba marowaci ba ne ba sai malik ya ce to irin wannan ayan idan mutum ya zo yana ba da labari yana fassara ta fa ashara biyadihi ila unuqihi sai mutum yake nuna hannun shi ko wuyan shi yana kwatantawa ta ce ƙuƙi a duhu a yanke hannun nashi ya ce waka zalika fi sam'i wal basari hakanan jin Allah ko ganin Allah ka zo kana nuna idonka ga yanda Allah ke gani ko ga yanda Allah ke ji ya ce yuqta'u zalika minhu a yanke idon ko a yanke kunnen nashi ya ce li annahu saboda shi wannan mutumin da ke haka shabbaha Allah ta'ala bi nafsihi yana kamanta Allah da kanshi wanda kuma haramun ne to karkashin wannan idan muka fahimci waɗannan bayanan abinda suke ƙoƙarin korewa shine kar ka kuskura ka faɗi wani abu da zai riga darajar annabawa shi Allah kamin babi aula ne ƙololuwa ne ba a magana shi annabawa haramun ne ka faɗi wani abu da zai taɓa darajarsu ko mutuncinsu ko abin da zai so samu su rai inda suna raye kun fahimci wannan abin da kyau dan annabi ya fi uwarka ya fi ubanka ya fi uwata ya fi ubana ya fi kowa a duniya darajar annabi ba abin wasa ba ne ba kun fahimci wannan abin da kyau kamar da na faɗa ranar sahabbai fa albusiri ke kwatanta su da annabi ya ce ka shamsi ta zaharu lil ne min bu'udin sagiratan wata killu tarfa min amami ya ce fa kai faidurku fi duniya haƙiƙatuhu qaumun niyamun tasallu anhu bil hulumi cikin alburna ya ce sahabbai fa yadda ka san mafarkin annabi suka yi shi yasa ba sa iya maka cikakken bayanin yama yake don ba sa iya kallon shi to da girman shi da suke gani satan kallo suke mishi kun fahimci na abin da kyau to a ƙarƙashin wannan duk abin da in ka faɗa zai taɓa ran annabi zai ji ba daɗi yana raye ko baya duniya haramun ne ka faɗa in ka ci mutuncin abokan shi zai ji daɗi abadan ba zai ji daɗi ba abubakar a siddiƙu da umar da usman da aliyu waɗanda yake abokan shi ne na kurkusa a dare da rana da ruwa da iska da zafi da sanyi ana tare tare aka yi hijira tare aka gudu aka yi yaƙi haramun ne ka taɓa darajar wani daga cikinsu kai da sun ba da rayuwarsu a kan shi ke sa wani zai ce ai sai dan usman ba gwarzo ba ne ba rago ne lokacin yaƙin uhudu ma guduwa yi wani ya ga abdullahi bin umar daga cikin sahabu ya ce kwarai da gaske to ina ruwanka allah ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama sadallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim Allah ya yafe ka ce kai baka yafe ba kuma shi aka yi laifi yace duk wani sahabin da ya gudu a yakin Uhud na gafarta mishi saboda sun dawo ina fata an gane lokacin bala'i ne bala'i ba su ma san ina suke ba sai aka dinga guduwa Khalid bin Walid shi ya jagoranci wannan ta'addanci karshe kuma ya zama musulunta ina fata an gane to akan wannan haka matan annabi alaihi salatu wassalam haramun ne ka taba darajar ɗaya daga cikin su ba wanda zai ci mutuncin matar ka ji daɗi ko da ba ka son ta yasa idan ka sake mace wani ya aura sai ka jawo shi haka ne ko ba ka ba to idan ka kuma kuna tare wani ya zo yana zaginta kun gane wani abin da kyau shi yasa to taba darajar wata daga cikin mata annabi haramun ne taba darajar wani daga cikin 'ya'yan shi ko jikokin shi haramun ne duk abin da ya shafi annabi fa ko takalmin da annabi ya sa ba a cin mutuncin takalmi wallahi dan ya shafa jikin annabi kun fanci wannan abin da kyau wani sahabi fa ga annabi ya sa wata kaya mai kyau sai ce ka ina son wannan kayan ya min kyau ka bani mana sai na umar ran shi ya ɓaci saboda shi annabi ma qala la qaqqun illa fi tashahudihi laula tashahudu kana lahu na'am in banda a wajen kalmar ta shahada babu la a bakin annabi sai dai ce maka la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah amma la baya bakin manzon Allah da an tambaya bayarwa yake sai na umar ran shi ɓaci ya san an tambaya kuma zai bayar suna murna annabi a miki sabon ɗinki ya saka kawai wani ya gani ya ce yana so annabi ya koma gida tobe ya zo ya bashi sai na umar ya ce amma kai ba mutumin kirki bane ba na tsabar bakin ciki ya dan yi gaye muna murna ya ce wallahi ba sawa zan yi ba ya ce da sani na ne ba sa kayan zan yi ba zan ajiye ne idan na mutu amin likafa ni da shi saboda kayan ya gogi jikin annabi alaihi salatu wassalam kun gane ko to a ka'ida ire-iren waɗannan ababe duk abin da zai taɓa darajar annabi ba a wasa da shi shi yasa wani daga cikin sahabbai ana ce da shi qabath bin ashyam allaifi alkinani aka tambaye shi aka ce anta akbaru am rasulullahi alaihi salatu wassalam kai da annabi waye babba yace huwa akbaru minni wa ana asannu minhu yace annabi ne babba amma na fi shekaru kun fahimci hausa saboda girman annabi da suke gani haka abbas shi fa abbas fa kanin baban annabi ne alaihi salatu wassalam amma ya ba annabi shekara uku ne an haifi abbas hijira kafin hijira da shekara hamsin da shida an haifi annabi kuma kafin hijira da shekara hamsin da uku shi sa abbas babansa abdullahi bin abbas ya girme annabi da shekara uku to sai aka tambaye abbas gashi babban shi ne kanin mahaifin shi aka ce anta akbaru am rasulullahi kai ne babba ko annabi sai ce huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu yace shine babba amma an riga haifa na kafin shi amma shine babba ba zai iya cewa ya girmi annabi ba to da girman annabi da suke gani to shi yasa duk abin da zaka faɗa annabi na raye ko baya raye matukar zai bata mishi da haramun ne to shi zaka zo ka bude baki a yanzu saboda tsaban sharrin shedan kana magana game da iyayen annabi wallahi akwai rashin kunya ciki saboda in yana raye zai ji daɗi kuma yanzu aka baka assignment fa game da wannan matsalar mun sha faɗa mutane idan a cikin sahabbai ba wanda ya san adadin sahabbai sai Allah amma sahabban da suka zo hajjatul wada'i kawai hajjin bankwana wanda annabi ya ce yana bankwana da duniya ya ce ina tsammanin ba zan kasance tare da ku ba shekara mai zuwa saura masa kwana 86 a duniya lokaci to annabi ya zo wannan aikin hajjin da sahabbai sama da dubu ɗari kaga akwai sahabbai a makka da ba su yi aikin makka ba akwai sahabbai a madina da ba su zo ba cikin mata da maza akwai musulmi a yamin duk ba su zo ba wanda suka zo aikin hajjin kawai sun haura mutum dubu ɗari kuna fahimta to a cikin duk sahabi dubu goma a ce ka kawo ɗaya da ya magana kan wannan matsalar ba za ka iya ba cikin duk dubu goma ka kawo ɗaya akwai a samun mai sauki sama da wannan ba wa cikin goma ka kawo ɗaya ba ko cikin ɗari cikin sahabi dubu goma kawo mutum ɗaya ne magana ba za ka iya kawo ba magabata ba sa tattauna wannan matsalar to da hatsarin da ke cikinta dan Allah ce yau mala yakhuzillahu nabiyya wallazina amanu ma'ahu ran tashin kiyama Allah ba zai bakanta annabi rai ba duk abin da zai bata masa rai Allah ba zai mishi ba kun kwanci wannan abin da kyau manzo Allah ba wasa bane a wurin Allah to shi sa ka kama bakinka game da duk abin da ya shafi annabi takalmin annabi ne rigan annabi ne hulansa ne takobin shi ne raƙumin da ya hau ne wurin da ya taka ma ba a wasa da shi ke sa madina ake girmama ta duk wanda ya je kabarin annabi alaihi salatu wasalam haramun ne daga murya saboda an ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga murya ku sama da na annabi in kuna magana to yana kwancen ma haramun ne dan yana jinka yace duk wanda ya bin salati sai an gaya mini a ce ga wani dan wani ya ma salati a ce ga wani dan wani na cin mutuncinka akwai bala'i sama da wannan ga wani dan wani na taba darajar su wani da su wani da su wani to shi yasa mu taka sharri shedan ne ba shedan sai zuga ka kai kana sunna ka je ka tsinci kanka a jahannawa wallahi ba abun wasa bane ba to wannan sun mace ta bahu rabbuhu fataba alaihi wahada a bakin mu kenan amma shi Allah ce wa sa'ada rabbuhu fagawa dan shi ya kai ya fada to a wurin karatu ne muke karanta ba don muna jin daɗin maganan ba ga dai abin da magabata suka faɗa alaihim ainihi rahmatullah Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu sai Allah ya ce mi قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ubangiji subhanahu wata'ala bayan sun ci wannan ganyen abin da ya faru ya faru ya ce ya karbi tuban su ya yafe musu kala sai ce ihbita minha jami'an ko biyun nan duka ku fita daga gidan aljanna za a mai da ku asalin wurin da dama dan shi aka halicce ku dama Allah bai halicci Adam da Hawwa dan su zarayu cikin aljanna ba dama zai kawo su duniya ne ya ba shi khalifancin duniya ya haifi zuriya a rayu har zuwa ran da Allah kuma zai tashi duniyar shi an gane ko to sai Allah ce ihbita minha jami'an da kai da hawa'u ku sauka minha daga aljannan nan zuwa duniya ba'dukum li ba'din adu sashin ku yana abokin adawa da sashi sashin ku yana gaba da sashi to anan kaga ba a ce ba'dukum ba aka ce ba'dukum wanda kun kuma daga uku ne abin da ya sama ihbita shi ko mutum biyu ne to a cikin ainihin suratul a'raf Allah ce qala habitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi qul nahbitu minha jami'an cikin bakara fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yazanun sai aka ce ku fita daga wannan aljannan ku sauka ƙasa sai aka ce to shi da waye ne madadin shi da hawa'u ne sai aka kawo jam'i kamar suna da yawa wasu malami suka ce da su ne da 'ya'yan da za su haifa wasu malami suka ce a ba za a yi magana kan wanda ba a haife shi ba ihbitu din nan da annabi adam ne da hawa'u da iblis duk aka kore su ina fata an gane dan daga lokacin iblis Allah ya tsine mishi albarka bai kara kuma zama inda mala'iku suke ba aka koro shi nan duniya ya kasance tare da mu to sai Allah ce ba'adukum li ba'din adu sashin ku na adawa da sashi ai dama a farko kissan Allah ya ce inna hadha aduwwul laka wa li zawjika to shine ba'adukum li ba'din adu muna yan adawan shedan shedan na adawa da mu to shi yasa Allah ce fattakhidhuhu aduwan ku rike shi a matsayin abokin gaba to anan Allah ce ba'adukum li ba'din adu sashin ku na adawa da sashi fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan har shirya ta zo muku daga wuri na bi ma'ana ku karɓe ta idan na turo annabawa na turo da littafi kun imani da su kun imani da saƙon da suka zo da shi fa in ma dinnan na faɗa tafsirin bakara asalin shi in akwai alifin da nunun alifin da kasara nunun da sukun in sannan ma shi ma daban an gane ko sai aka idigamin nunu a cikin ya zama fa in ma ina fata an gane ita ma din za'ida ce ta zo ne da tawkidil ma'ana ma din ba ta aiki asalin shi fa in ya'tikum minni hudan ne sai aka kawo ma saboda karfafa magana fa in ma ya'tiyannakum minni hudan sai Allah ce fa man ittaba'a hudaya a cikin bakar kuma fa man tabi'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta daga cikin ku fala yadillu wala yashqa fala yadillu ba zai bata ba wala yashqa ko ba zai tabe ba ko ba zai sha wahala ba a cikin bakara kuma yace fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda ya bi shari'a ta fala khawfun alaihim ba su da ainihin tsoro a nan gidan duniya wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba ranar gobe kiyama to kaga a wannan gaban Allah ya ce annabi Adam duk wanda ya bi shari'a ta da kai da zuriyanka har tashin kiyama fala ya dillu ba zai bata ba wala ya shika ba zai tabe ba to shari'a gaba ɗayan ta na cikin bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alqur'anin da ya zo da shi hadisan da ya karantar bisa fahimtar sahabban shi da matan shi da 'ya'yan shi da jikokin shi da waɗanda kuma suka biyo bayan su da aiki irin nasu wannan shine karshen kissan annabi adam cikin wannan sura to abinda malamai suke tattaunawa an ce ihbita minha jami'an a wani wuri kuma ihbitu minha jami'an ku sauka to ina suka yi da suka sauka malamai sun yi maganganu da yawa wasu daga cikin malamai idan ka duba albidaya wa nihaya na ibnu kathir Allah mishi rahama ya karkata zuwa ga malaman da suka ce annabi adam an saukar da shi na indiya hawa kuma an saukar da ta ne a jidda wannan jidda ta saudi arabia to amma da ka ci an sauki annabi adam a india india ina inda rigima yake kenan saboda in an ce hindu pakistan da bangladesh da india da wani bangaren sri lanka gaba ɗaya ƙasa ɗaya ne turan burtaniya suka raba su kun fahimta ko kamar da arewacin najeriya suke da nijar kamar da su adamawa da taraba suke da kamaru dukkanin kamar da togo suke da ghana tura suka zo suka ta rarrabawa da duk wuri ɗaya ne an gane ko to a indiyan wacce indiyan ta yanzu ko kuma a ina wasu malamai suka ce wurin yana cikin sri lanka ina fata an gane maganganu ne daban-daban duka ne sun yadda cewa ko ma menene ita hawa an sauke ba wuri ɗaya ka saukar da su ba sau sun yi ta neman juna amma annabi adam shi ya fi tafiya mai nisa yana neman ta ƙarshe dai sun haɗu a filin arfa yasa aka sa wurin ma'arafat kamar sanayya ina fata an gane an haɗu an gane juna sannan an ce muzdalifa lokacin da annabi adam ya taho ya kwana a muzdalifa washe gari ya ƙare arafa nan ya haɗu da na hawa'u shi yasa ake kwanan muzdalifa lokacin aikin hajji an gane ko kuma ya kwana a wurin babu gida babu rumfa babu umbrella babu ba komai haka ya kwanta a filin Allah haka duk wani alhaji shi ma haka yake kwanciya ko shugaban kasa ne ba za a kawo mishi rumfa a ce za a mishi ba ina fata an gane haramun ne ma ka rufe kanka komai sanyin da ake haka za ka kwanta a filin Allah lokacin aikin hajji abu ne da yake kama da tashin kiyama kowa matsayinsu daya amma kar ka sha mamaki na taba ganin wani muna wurin aka zo ana masa rumfa daga cikin mutanen mu nan kun san su so sai muka je muka mishi magana ka ce ya kai haramun ne wannan abin a ai wani ne ce ai wala muka turo musu askar tunda ba za su ji wa'azi ba muka haɗa su da 'yan sanda 'yan sanda suka ɗauke wannan rumfa masu kai gaba da ita sabon son zuciya haramun ne ko sarkin maka aikin hajji haka yake kwana a filin Allah an gane ko to wannan haka annabi adam ya kwana a wurin shi ma suka haɗu a arfa ainihin daga nan kuma suka ci gaba da rayuwa ina suka rayu ina suka rasu nan ma maganganu ne daban-daban an ce sun rasu a wuri kaza an ce a wuri kaza jabal abi qubais a makka annabi nuhu ya ɗauke su lokacin ruwan dofa na kai su baitul maqdis duk maganganu da malamai suka yi ta yi abin da ke muttafaqun alaihi shine babu wani annabin da aka sa inda kabarin sheki in ba manzan Allah ba alaihi salatu wassalam duk wani annabi Allah ya ɓoye kabarin shi saboda kare tauhidin mutane wasu zaje suna ibada a wurin wani anan zai tare mashi an gane ko to Allah sai ɓoye kabarin annabawa saboda kare imaninmu Allah na so mu shiga aljanna bai so mu shirka da annabawan shi alaihi salatu wassalam to wannan na cikin rahaman Allah subhanahu wataala ga mu bayi da kuma ainihin duk waɗanda suka bi tafarki na shirya subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mai ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى abin da zan rufe da shi kafin mu shiga wannan ayan imam ibn abi hatim ya rawaito hadisi ainihin haka wani bangaren hadisin ya zo a cikin littattafai da yawa amma na ɗauko ruwayan ainihin ibn abi hatim saboda ta fi zuwa cikakkiya a cikin tafsirin shi daga abu hurera allah ƙara masu da ƙale shi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ba da labari ya ce hajja adamu musa inda rabbihima annabi adam ya yi jayayya da annabi musa a wurin ubangijinsu annabi musa ne ke zargin annabi adam fa hajja adamu musa ƙala musa annabi musa ya ce an tallazi khalaqaka allahu biyadihi adamu kai ne fa allah halicce ka biyadihi da hannun shi hannun da ba wanda ya sanya yake sai shi subhanahu wataala bisa laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir duk abin da zaka kamanta Allah da shi abin da ka taba gani ne ko abin da ka taba ji ina fata an gane to duk wannan kuma Allah ne ya halicci wannan abu to Allah ya halicci annabi Adamu da hannun shi wanda shi ya barau kanshi sani sai ya ce wa nafakha fihi fika min ruhihi ya kuma busa maka rai daga cikin ainihin rayukan halittun shi wa asjudu laka li mala'ikatahu yace mala'ikun shi kuma su ma sujjada wa askanaka fi jannatihi ya zaunar da kai kuma cikin aljannan shi duk wannan falala ne Allah ya maka in ji annabi Musa yace ga annabi Adam alaihi ma assalam yace kawai sai ka zo ka fitar da mutane ilal ardi summa habatta nasa ilal ardi bi khati'atika ka zo kai zunubi aka saukar da mutane duniya annabi Musa ke gayawa annabi Adam alaihi wassalam me yasa kai haka shi tambayinsa yake tuhuma ne kala sai adamu ya ce anta musa alladhi istafaka allahu bi risalatihi wa bi kalamihi musa akai ma allah ya zabe ka da manzancin shi ya zabe shi yayi magana da kai babu annabin da allah ya magana da shi in ba kai ba cikin annabawa gaba daya shi kadai allah ke masa magana duk wani annabi sai da turo mishi da mala'ika an gane ko annabi musa na ji da wannan abu amma da allah tashi daga darajar manzan allah alaihi salatu wasalam shi ce annabi musa ake ka je ka dutsen duri sai na'a ai magana da kai ko ba haka bane ba kama a ce ka je ka ofishin nitel lokacin da ake buga waya na lallayin din nan ka je ka buga waya ko za a bugo maka waya to shi manzan allah can a haka shi suka yi magana kaga daraja ko shi ba a ce ka je wajen dutsen arfa ko wani dutse amina'a aka ɗauke shi har fadan Allah subhanahu wa ta'ala yasa shi na shafi na annabi Musa to sai ce Allah ya zaɓe ka yayi magana da kai ya kuma baka manzanci wa tsakal alwaha ya kuma baka waɗansu alluna tiha tibiyanu kulli shay'in a cikin su akwai bayani dangane da dukkan komai na dokoki wa na najiyan ya kuma kusanto da kai saboda ganawa da kai yace fa bikam wajadta Allah kataba fit kataba fit tawrati sau nawa ka samu Allah ya rubuta a cikin attaura qabl an ukhlika tun kafin a halicce ni ni annabi adam bi arba'ina aman qala musa bi arba'ina aman annabi musa ce na samu a cikin attaura Allah ya bada labarin cewa za a halicce ka kuma za ka ci gannin bishiya za a sauko da kai duniya shekara arba'in kafin a halicce ka Allah ya bada wannan labari qala sai annabi adam ya ce fahal wajadta fiha wa asa adamu rabbahu fagawa aka ciki baka samu wannan ayan ba wa asa adamu rabbahu fagawa thumma tabahu rabbuhu fataba alaihi wahada kala na'am yace kware na karanta wannan ayan tana cikin at-taura kala sai annabi adam yace afatalumuna ni shin kana zargi na ala shay'in qad kataba Allahu alayya wanda Allah ya riga ya wajabta sai ya faru da ni yanzu ka zo kana tuhumata ina fata an gane shine kala kala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce alaihi musallatu wasallam fa hajja adamu musa annabi adam daga ne ci nasara akan annabi musa a wannan tattaunawa da suka yi musa sai zubar da makaman shi ce lalle ba laifinka ba ne tun ka halicce ka allah rubuta za ka yi saboda shine sanadin komawanka duniya dama ba a halicce ka don ka zauna a duniya ba allah kara musu salati da sallama to sai Allah ce man arada an zikiri duk wanda ya kau da kai gabarin qur'ani na shine azzikir ana azzikir ya zo a qur'ani a wurare da dama ana nufin alqur'ani Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da azzikir qur'ani kuma mu ne masu kiyaye shi yace haza zikir wannan ambato ne to Allah ya ce duk wanda ya kau da kai game da alqur'ani na bijire mishi fa inna lahu ma'ishatan dankan tabbas yana da rayuwa ta kunci babu shi babu jin daɗin rayuwa duk wanda ya bar tafarkin Allah ya bar tafarkin gaskiya wallahi bi son shi babu shi babu jin daɗin rayuwa duk yanda kake ganin shi da kyale-kyale shi ya san internally abin da yake fama da shi idan Allah ya ga dama ma kenan dan hadisi na annabi faɗa alaihi salatu wassalam yace idara aital abda yutihu Allahu ma yasha'u wa huwa sirrun alama asihi fa'alan bi annahu istidraj yace duk wanda kaga Allah na bashi duk abin da yake so yana ta shanawa yana morewa ga ci gaba ga arziki kuma yana ta sabon Allah ka sani talala Allah ke mishi talala Allah yake mishi ta yadda in Allah ya kama shi to zai sha mamaki Allah ce falan ma nasu ma zikiru bihi fatahana alaihim ababa kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghatatan fa idahum mublisun Allah ce da suka watsar suka manta da ainihin wa'azin da ake musu an ce ku bar kaza an ce ku yi kaza sun bi son zuciya sun yi sabon Allah sun yi ta'addanci sai Allah ya ce da suka yi wannan fatahana alaihim abuwa ba kulli shay'in muka bude musu hanyoyin arziki ta ko'ina gabar da muku ji da arewa su suke da nuclear power su suke da bankin duniya su suke da kaza su suke juyawa su suke kullawa su warware kuma gashi suna kan sabon Allah Allah ya ba su dama Allah ce akhadnahum bagtatan fa idahum muflisun za mu damke su ne bagtatan ba zato ba tsammani Allah sai ya kansa kirari yace fa quti'a dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya yanke bayan azzalumai sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai to shi ka ji tsoron Allah in kana sabo kuma kana ci gaba wallahi talala Allah ke maka shi yasa duk lokacin da kaga kana sabon Allah Allah na hukunta ka tun a duniya to son ka yake so yake ka dawo zuwa gare shi dan ka mutu ka shiga aljanna sai Allah ce fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ran tashin kiyama zamu tashe su makafi duk wanda ya saba wa Allah ya bar alkur'ani ya makance alkur'ani a duniya zai tashi makahoran tashin kiyama duk wanda ka ganshi makahoran tashin kiyama to bai bi Allah bane a duniya duk wani makaho a duniya zai tashi ne da idon shi duk in kaga mutum makaho yana lalumi a lahira to wanda ya taurin kai wa Allah a duniya ne amma makafin duniya za su tashi ne da idon su kuma Allah ya ce duk wanda na jarrabe shi a duniya na kwace masa idanunsa guda biyu Allah ce habiba ta yi masoyin shi guda biyu haka annabi ya ce annabi ya ce Allah ya ce duk wanda na kwace masa idanunsa guda biyu a nan duniya ya yi haƙuri yana mai lada ba abin da zan bashi in ba aljanna ba subhanahu wa ta'ala to shi sanin shine sakamakon makafira nan gobe kiyama Allah ya ce abin da zan ba su kawai shine aljanna da kaga makahoran tashin kiyama to su ne wanda suka saba qur'ani masu cin mutuncin dokokin Allah masu cin mutuncin sunnonin manzan Allah masu saba tauhidi Allah ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama za mu tashe shi makaho kala sai ya ce rabbi ya ubangiji lima hashartani a'ama me yasa ka tare ni makaho wa qad kuntu basiran bayan a duniya kuma ina gani yau kuma na tashi makaho kala sai Allah ce kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha kamar haka ayoyin mu suka zo maka a gidan duniya ka watsar da su kaje ka bi su kaje ka min da'a wa kadhalika al-yawma tunsa kamar haka ni ma yau zan manta da kai kamar haka za a manta da kai ba wanda zai kula ka ka nemi taimako ba mai taimaka ma Allah ce wa malahum min dunillahi min waq min waliyin wala nasir ba su da waliyi ba su da nasiru ba mai taimakon su ba mai agaza musu sai Allah ce وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله ce وكذلك kamar haka ne najizi man asrafa muke saka wa duk wanda ya ainihin ta'addanci wanda ya saba wa Allah asrafa yayi barna ya keta alfarman ubangiji ya keta alfarman Allah subhanahu wataala to sakamakon shirin tashin kiyama mu tasar da shi a makaho mu manta da shi babu mai taimakon shi babu wani mala'ika babu wani annabi ba wanda zai taimaka mishi sai Allah ce walam yu'min bi ayati rabbihi wanda duk bai imani da ayoyin Allah ba anan gidan duniya to za a tada shi a wancan halin da aka bada labari a baya Allah ce wala azabul akhirati lalle kan azabul lahira ashaddu ita tafi tsanani wa abqa kuma ita tafi wanzuwa wanda ba ta karewa duk wani azaban duniya zai kare a tsare ka za a sake ka in ba sake ka ba za ka mutu ina ɗayan biyu sai ya faru duk wani azaban da za a duniya ƙarshen ta ne a kashe ka to idan an kashe ka kuma wahalan ta ƙare musamman idan aljanna ka tafi amma a kashe ka ka je wuta inda matsalar take kenan min narin ila narin kenan daga wuta zuwa wuta Allah kiyaye dama mutanen duniya sun kasu kamar haka wani min narin ila narin nan duniya jahannama ya je tarar da babbar jahannama gashi nan baya jin daɗin duniya kuma yana sabawa Allah gashi yana shan wahala ga talauci ga masifa ga bala'i kuma ga sabon Allah to wannan min narin ila narin kenan nan ba daɗi can ba daɗi yanzu nake ganin wani an kama shi a Kano yan sanda suna hira da shi a nan Bamfai sai aka tambaye shi sai wani daga cikin yan sanda ya ce amma kai daga ganinka wannan yaron bayan sata ma kana shaye-shaye ya ce ranka daɗi na rantse da Allah ni bana shaye-shaye wallahi tallahi ba abin da nake shaka gani na wallahi tallahi ba na shaye-shaye kawai da yar wiwi ce sai shalisho sai yarmo ya lissafa wajen abu guda bakwai sai ce to wannan su menene danna mishi ashar ya ce wannan kawai na rage zafi na ranka daɗe don ni ba na shan giya to kaga wannan shine wahala cikin wahala kenan don duk abin da ya lissafa masifa ne amma har rantsuwa ke shi ba shaye-shaye yake ba wani na rage zafi ne wai to shi yasa duk lokacin da kana shan wahala a duniya kuma baka bin Allah kuma ka mutu a haka to shine daga wahala zuwa wahala kenan ko kuma daga wahala zuwa wahala mafi girma akwai wanda kuma a nan duniya yana shan wahala amma yana bin Allah an gane ko to irin su ne annabi ce a duniya sidinul mu'min wa jannatul kafiri ita duniya kurku ne ga mumini aljanna kuma ga kafiri ke sa wani daga cikin kafirai ga Hassan dan Ali dan Abi Talib Allah kara musu yadda jikan manzon Allah alaihi salatu yake cewa ya Hassan kakanku yayi magana ina ga maganan nan ba gaskiya bane ba ya ce wai duniya kurkukun mumini aljannan kafiri kai gashi kana jin daɗi kullum da kaya da alkyabba ana girmama ka ga gidanka ba matsala ni kuma na je ne itace ne noma ga wahala kuma ina aljanna haka yana ga maganan ba daidai bane ba ya kamata shi yana jin daɗi Hassan na shan wahala tunda annabi ya ce aljannan kafuri ne kurkukun mumini sai ce da shi ai abin da kakana ke nufi duk wahalan da kake sha'ana aljanna ce akan jahannama ni kuma duk daɗin da nake ji anan wahala ne in an kwatanta da aljanna an gane ko to akwai wanda yana shan wahala anan yana bin Allah sai ya zamo nan kurkuku ne a wurin shi kuma zai tafi aljanna akwai wanda kuma yana jin daɗi anan yana morewa can kuma zai sha wahala sai kashi na hudu akwai wanda bisa rahaman Allah da ganin daman shi ya ji daɗi a duniya ya shiga aljanna kuma ya ga ashe ma nan ba daɗi yake ji ba Allah samu na cikin su an gane ko Allah samu shana a nan mu shana a can subhanahu wa ta'ala wannan mai sauki na auren Allah ma zalika ala Allah bi aziz Allah da rahamanka Allah ka ba mu ni'ima duniya da lahira Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma qadi hawaijana ajilihi wa ajili wa man awsana bid du'a subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum Allahumma amin